بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم ثلاثة عشرين دبير قوت ربيع الأول هجرتنا لدبو لتليه الأربعين دبير وان ليلاتي لقوم قوتا قوما ميلادياتنا لدبو بيو لعشرين دأكو za mu shiga darasin fiƙin malikiya a littafin irshad faslun liljaishi intifa'un bima wajadu min, min amwalin harbiyyin shine ba rundunan da suka je suka gwabza yaƙi da kafirai suka ciwo ganima suna da daman intifa'un yin amfani bima wajadu da abin da suka samu min amwalil harbiyina daga ainihin kuɗi ko dukiya na alharbiyina kafirai da aka yi yaƙi da su idan aka ciwo ganima wannan dukiyan ganiman ƙablar kismati kafin a raba duk wanda yake buƙatan wani abu na larura na rayuwa yana da dama ya ɗauka ya amfani da shi kamar abinci kamar abincin dabbobi wani mayafi na rufuwa wani takalmi wani rigan kayayyaki za ka ɗauki riga duk dai kana da daman ka yi amfani da shi amma duk abin da ka gama amfaninka da shi to wajibi ne ka dawo da raran abin in kuma abin na amfani ne ma wanda tushen shi yana nan wajibi ne ka dawo da shi amma ba za a hana ka ɗauka ka yi amfani da shi kafin a raba ba wa man zalla min al magnami wanda ya ha'inci a cikin dukiyan ganima ma'ana ya ɗauki wani abu ya ɓoye kaga akwai bambanci tsakanin amfani da ɓoyewa shi wannan ka ɗauki wani abu ne sai ka ɓoye to wannan duk mutumin da aka kama shi da wannan za a ladabtar da shi kuma zai dawo da shi shine uddibu waraddahu a ladabtar da shi kuma ya dawo da shi saboda narkon da ya zo har a Qur'ani wa man yaglul yati bima ghalla yawmal qiyama wa ma kana da nabiyin an yagula ko yawa saboda haka duk mutumin da ya ha'inci ya koye dukiyan ganima in an kama shi za a ladabtar da shi sannan zai dawo da shi amma ba za a yanke mar hannu ba tunda yana da haƙƙi a ciki kaga wannan shubuha na yana da haƙi zai sa ba za a yanke mar hannu ba amma dole sa ladabtar da shi kuma zai da shi wa ya'khudhul imamu khumsahu haka nan idan an tara dukiyan ganima an zo za a raba farko za a kasa gida biyar imam ya ware ainihin ɗaya cikin biyar ɗin nashi wanda za a zuba a baitul mal kenan ba wai wanda zai mallaka ba wa yuqsimu baqihi fil ghanimina sauran kashi hudun sai ya raba shi cikin masu ciwo ganiman wayanda suka je suka yi jihadi suka ciwo ganima an kasa biyar an cire ɗaya wannan kashi hudun shikenan sai a raba musu wala yaftasu qatilun bi salabin hakanan idan aka zo raban ganima wanda ya kashe wani kafiri ba zai keɓanta da kayan da aka tuɓe a jikin kafirin ba illa an yunaffilahu sai dai idan imamin ne yayi masa illa an yunaffilahu imamu sai dai idan imamin ne masa ƙari kuma ya zamo minar kumusi daga cikin humusin wato tuɓe na wanda mutum ya kashe wannan tuɓen ko da ana kan yakin imam ya ce wanda ya kashe wani kasashe tuɓen shi yana ya mallaki tuɓen shi ko kuma za a ba shi tuɓen shi to wannan tuɓen lalle sai dai in an zo raban sai a zuba shi a cikin humusi sannan bayan an gama raba wannan ainihin arbatu akmas din guda hudun biyar din sannan sai a ɗauko wannan tuɓen a cikin humusin a bashi amma ba zai ce kafin a raba kawai wane kai ka kashe wane saboda haka kayan da aka samu a jikin shi a ɗauka a baka sannan a zo a yi raban ganima ba a yin haka ba zai yiwu ka keɓanta da wannan ba kuma keɓanta da wannan ɗin ma ba wai mutlaƙan ba ne sai dai idan imam ne yawa mutum ƙari misali ko bayan an gama yakin a ce kai wani ya yi ƙoƙari kayan wani da ya kashe kafirin nan gaba ɗaya imam ya ce za a tattara a bashi bayan an raba bayan an gama raban ganima to tunda imam ne ya tabbatar da haka saboda ijtihadi sai a ce wannan kayan a zuba shi a cikin humusi idan an zuba shi a cikin humusi na baitul mal an raba sauran sai a dauko wannan kayan sai a bashi tun damar alƙawarin za a bashi minal humusi ba katan fili gairihi kaman ainihin ƙari ma wani shi ba wai sai wanda ya kashe kasashe ba za a iya ƙara wani ma mimman zahara minhu ziyadatu ziyadatu ijtihadin ko daga wanda ainihin ƙarin ƙoƙari ya bayyana gare shi imam zai iya ijtihadi misali ba wai sai wanda ya kashe kashe shi ba kawai duk wanda a cikin yakin aka ga yayi ƙoƙari ko yayi ainihin yayi namijin ƙoƙari to imam zai iya cewa bayan an raba raban ganiman sai ya ɗauko a kumusi ya ƙara wa ne a ce an ga ƙoƙarinka gaskiya ya kamata ka cancanci ƙari sai ya ɗauka ya ƙara masa amma wannan kuma ya zamo da ijtihadi ba wai san kai ba wa tustahaqul ashamu ana cancantan rabo ne bi shuhudil waqi'ati da halartan gurin yakin sai mutum ya halarci gurin kirmitsi da aka da aka gwabza yakin sannan zai cancanci rabo amma an rubuta sunan shi a mayaka ranan fita ma yayi niyan za a fita da shi sai wani matsala ya faru bai samu ya fita ba bai je filin daga ba to wannan ba za a yi rabo da shi ba lirrajili samun wanda ya tafi da kafa za a bashi rabo daya walil farisi salasatun wanda ya tafi da doki kuma za a bashi uku biyu na dokin shi ɗaya na shi wal murahiqu wanda ya gwamutsi balaga mana yaro ne matashi bai balaga ba amma ya kusa balaga to in an je an dawo in je yayi an gwabza yakin da shi shi ma yayi yakin kalbaligi kaman balagagge ne za a yi rabo da shi amma wala yubaku ba za a yi yayyafi irin ɗan sammawa ɗin nan din nisa'i ga mata wal abidi da bayi wasu biyani da yara ƙanana wannan kwata-kwata ba a raban ganima da su kuma ko irin ɗan yayyafi a ɗauka a ci a ɗan san musu ɗin nan duk ba a yi. Wa samu man mata rabon wanda ya mutu liwarisihi na magajin shi ne ya rasu amma ya je daga sai ya rasu a can ko yin shahada ko kuma ainihin rashin lafiya ne sa ya rasu in an zo rabo za a bawa magajin shi. wal ajiri hakanan dan suhuri wanda wani ya surta suka tafi li mustaajirihi raban shi na wanda ya surce shi wala tuqsamu ardul anwati ba a raba kasan da aka ci su da yaki yanzu duk kasan da aka ci su da yaki ai kasan ya koma karkashin gwamnatin musulunci to yanzu wannan kasan ba za a ci a zo a keketa ta a raba ba bal yace a tasiru waqfan kasar za ta zama waƙafi ne bil istilai da zaran an samu iko a ƙasan an ci su da yaƙi gwamnati ta kama wannan ƙasan ya zama na wannan gwamnatin ƙasar sai ta zama waƙafi duk harajin da ake samu a ƙasan sai a rika zubawa a baitul mal na ainihin hukumar da suka ci wannan ƙasan da yaƙi amma ba za a zo a keta ƙasan a raba mayaka a matsayin ganima ba wai za ganimar kuffaru madal muslimina idan kafirai kuma suka zo suka ci ganiman dukiyar musulmi aka gwabza yaki tun da dama Allah ya ce tilkal ayyamu dawlu bainan nasi wata ranku wata ransu yau sai aka yi rashin dace kafirai suka zo suka ci musulmi da yaki suka kwashi dukiyar musulmi suka tafi a matsayin ganima to a cikin su bayan sun raba faman aslama duk wanda ya musulunta ala shay'in a bisa wani abu na musulmi to malakahu ya mallaki wannan abun ba daman a kwace a bawa mai shi gashi kuna gani wannan jib din fa na Alhaji wane ne lokacin da aka zo a gubza ne suka kwace da suka raba aka ba wane kuma ga wannan wane ya zo ya musulunci yana hawa wannan motan ko yana sa wannan rigan ko agogo ko handset ko me ba za a kwace ba shikenan kawai ya wuce kamar yadda mu ma in muka karɓo nasu mu mallaka su ma da suka zo din ai kafin su musulunta suka raba sannan al-islam ya jibu ma qablahu yanzu ya zo ya musulunta ba za a kwaci wannan abin a bawa mai shi ba shikenan ya mallaka a irin wannan abin da ba za su mallaka ba sai dai ɗa musulmi. Misali, sun zo sun ci musulmi da yaƙi sun kama fursunonin yaƙi sun tafi. A wannan fursunonin yaƙin da suka kama akwai yara musulmi ne ko kuma mutane musulmi ne kuma ‘ya'ya ne ba bayi ba. To yanzu a nan kam duk mutumin da bayan sun raba ganima ya zama bawan shi sai ya zo musulunta da wannan bawan ya zo garin musulmi a halin kuma wannan bawan da yake cewa bawa mun san asalin shi ba bawa bane ɗa ne. kuma asalin shi ba kaburi bane musulmi ne kawai dalilin yaki ne yasa suka kama shi to yanzu in yazo wannan kan dole ya sake shi a matsayin da warai amma asalin shi dama bawa ne wannan dama dukiya ne zai iya mallakan shi a matsayin bawa ko kuma asalin shi dama ba musulmi bane wannan duk zai amma da ne musulmi wannan ba zai mallake shi ba wa ma ganimawul muslimuna duk abin da musulmi kuma suka ciwo ganima a dukiyan kafirai da aka zo aka tara fa ma ulima annahu li muslimin duk abin da aka san na musulmi ne lam yi kusan kuma ba a riga an yi rabo ba aka gane na musulmi ne to fa rabbuhu ahqu bihi me abin shi yafi cancanta da abin shi tunda an gane wannan abin na musulmi misali an je an ciwo ganima sai aka ciwo har da ashe littattafai da su qur'anai da su waye ana zuwa sai aka gane ai wayannan abubuwan na wani ne na wani ne an tabbatar da na musulmi ne game shi to yanzu anan in dai ba a raba ba aka gane me abin shi ya bi cancanta duk me abu in ya zo ya kashe do akan nashi ne dole a tattara abin shi a bashi wa ma juhila abin da kuma aka jahilta ba a gane na musulmi ba ne kaga abin da aka gane na musulmi ne da mun ba zai shiga rabon ganima ba amma abin da aka jahilci ba a gane cewa na musulmi ba ne to yanzu fa rabbu aqu bi qabla al-qismati idan kafin a raba sai mai abin ya zo a matsayin shi na musulmi ya tabbatar da wannan abin nashi ne to ya fi cancanta da kayan shi majanan a bashi a kyauta tunda bai riga ya shiga rabo ba wa badaha bayan an raba abin ba a san na musulmi ba ne sai da aka yi rabo ya zo rabon wani sannan sai ya tabbata wannan abin aina wane ne musulmi ga shaidun shi akan nashi ne to yanzu duk da haka duk da an raba shi mai abin shi ya fi cancanta da abin shi amma bai samani da kuɗin abin mota ne ba san na musulmi ba ne sai da aka yi rabon ganima ya zo rabon mutum sai ga mai motan ya zo da shaidu ya tabbatar da wannan motar ai ta wace to yanzu tunda an riga an raba sai a ce a yi kiman kuɗinta an yi kiman kuɗinta in kana so sai ka miyar wa wanda ya zo a raban shi kai ka karɓi motar taka amma an kai sa ma ka zo ba raba ba za a baka majjanan abin ka kyauta ka tafi kaga wannan wanda aka jahilta amma abin da an san dama na musulmi ne tun farko rabo ma ba zai yi da shi ba dole a aje kamar tsuntuwa a nemi mai shi a bashi wal makuzu bi ghairi ijafin duk abin da aka je aka kamo ko aka ɗebo a dukiyan kafirai bi ghairi ijafin ba tare da kai hari da gwamza yaki ba ba wani wahala ana zuwa suka gudu aka kwaso fa huwa li baiti malil muslimina to za a kai baitul mal na musulmi fa huwa li baitil mal kenan za a kai baitul mal kal kumusi kaman kumusin nan wanda in an ciwo ganima za ka sa biyar a ɗau ɗaya shi ma bai tilma za a zuba wal kharaji kaman yaraji da muka ji ana karɓa a wajen yan kasuwan su duk wanda ya ɗebo kayan kasuwa ko ya zo da kuɗi zai sayi kaya ba za a karɓi haraji ba to shi ma za a zuba a bai tilma ne wal jizyati haka nan jizya na dirhami dirhami 40 ko dinari 4 za ke karɓa a wajen kafiran amana duk shekara shi ma bai tilma za a zubawa wa mirasi man la warisa lahu haka nan gadon wanda ba shi da magaji duk wanda bai da magaji gadon shi shi ma baitul mal za ka yi azbawa to in an zuba baitul mal wannan dukiyan ya tsarin raba shi zai kasance yace ya kuzul imamu kifayatahu bil ma'rufi shi imam zai ɗebi kifayatahu abin da zai ishe shi bil ma'rufi da ainihin da alheri ma'ana kai imam tunda kai ne jagora ba za a yanke ma albashi a ce kai ma dole sai kaza ba amma kai din ai amana ce a hannunka za ka ɗebi abin da zai ishe ka amma kuma kar ka yi barna ka ɗiba bil ma'ruf sannan wayu siraful baqi bayan an sallami imam sai a sarraba sauran bil ijtihadi da ijtihadi a duba a gani abubuwan da ya dace fi masalil muslimina a cikin maslahan musulmi irin su wani gyaran gada wani su gyaran ainihin wuta gyaran kaza akwai dakaru na musulmi akwai ma'aikata a biya su ne to duk irin wa'annan abubuwan na maslaha musulmi shi za a yi da dukiyan baitul mal wa yukayyaru al-imam kuma tsaya nan ne makarasa aha wa yukayyaru al-imam fil wa yukayyaru al-imam an ba da zabi ga imami fil asara cikin fursunonin yaki an je an ci kafirai da yaki an kamo fursunonin yaki to za a ba shi dama wannan fursunonin yaƙi amma fa maza balagaggu ake nufi banda mata banda yara ƙanana wayannan su dama bautar da su za a yi amma maza majiya ƙarfi an ba wa imam zaɓi bainal qatl tsakanin ya kakkashe su wal istirqaqi ko ya bautar da su wal manni ko ya musu gori ya musu baiwa ya ainihin sake su wal fida'i ko ya ɗaura musu fansa duk su biya waqidi zimmaci ko a ƙulla alƙawari na zaman lafiya su biya ainihin jizya duk wanda ainihin ya duba ya ga shine masala a cikin abu biyar din nan ya halatta imam yayi da su an bashi zabi wala yuqtalu man istahya'u haka nan ba a kashe duk wanda imam ya raya shi mutumin da imam ya bashi ainihin kariya to yanzu ba wanda ya isa ya zo ya taba wannan mutumin ba a taba shi wamra'atun ba a kashe mace wasabiyun ba a kashe yaro karami warahibun ba a kashe fada amma wayu ka zufa bil malihi ana ainihin ɗebe sauran dukiyan fada ɗin an barbar abin da zai ishe shi sauran abin da yake na rara duk za a kwashe na fada amma ba za a kashe shi ba wa juzu amma inda ba a kashe fada fa inda ba shi da alaka da wa'ancan kafiran da suke yaƙi amma in yana da alaka na cewa shi yake ba su dabarun yaƙi da sauransu yana taimakawa a yaƙin to shi ma kamar mayaƙi ne wa yajuzu amanu adnal muslimina kuma ya halatta ba da amana na mafi kaskancin musulmi lil aduwi ga abokin gaba minal kuffari daga kafirai in dai bai wuce mutum ɗaya mutum biyu ba ko musulmi kaskantacce ne ko yaro ne ko mace ne ko min kaskancin shi zai iya ba wa ainihin kafiri amana kuma ya ba da amana ɗin bai halatta a kashe shi ba fa amma baladun amma gari guda au hisnun ko birni guda wana wuhu da makamancin shi fa ilal imami wannan ba su amana sai ga ainihin imami jagora ba zai yi mutum kai kadai kawai ka ce ka ba wa gari kaza amana kuma a ce wannan garin suna karkashin amanan da baya yaki tsakanin mu ba zai yi ba dole wannan sai gwamnati sai imami wata juzul hudnatu yin hudna ajiye makamai na zuwa wani lokaci shine hudna ya halatta bi hasabi ma yarahu al imamu gurgudan abin da imam yake ganin maslahatan shine maslaha ajiye makamai kamar yanzu ana yakin lokacin noma yayi ko lokacin da aka ga jama'a kowa ya gaji ko wani bukata da yasa ko ana son ai shiri to ya halatta a kulla zaman lafiya na dan lokaci a ce daga yanzu zuwa lokaci kaza a ajiye makamai babu yaki in lokacin ya wuce kuma sai a zo a ci gaba da ainihin jihadi to wannan shi ma a bisa imami zai duba ya ga abin da ya zamo shine maslaha na iya adadin lokacin da za a bayar wa raddu raha'inihim hakanan da miyar da ainihin mutanen su da aka kama wa in aslamu ko da sun musulunta an yi hudna din da haka lokacin da aka zo aka ce za a je makamai sai aka kulla alkawarin tofa a zaman da za mu yi duk mutumin mu in ya zo wajen ku dole ku da mana da shi to irin wannan in ya zo ko ya musulunta ma saboda wannan alkawarin dole ne a miyar da shi sai dai anan malamai suka ce idan mace ce ba za a miyar da ita ba saboda nassin Qur'ani da yake cewa fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar amma idan maza ne dole za mai da su kamar yadda ainihin nasin hadisi ya nuna